أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وقدره ومثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wadda cikin nimomansa da kaddarawarsa ya ba mu ikon sallatan ɗaya daga cikin sallolin farilla muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin jami'a sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin al'adabul mufrad lil bukhari da insha Allah yau za mu tashi babu ya haji ila aqrabihim baba babin da yake magana akan zai ba da kyauta ko yahudi a yahudi ila aqrabihim baba babin da yake magana kan zai ba da kyauta zuwa ga a cikin makwabtansa wadda ya fi kusa da shi wadda kofarsa ta fi kusa da tashi حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي qala ila akarati imani ki baba yace ya jadu bin miran ya ba mu labari ya ji shi uba ya ba mu labari shi kuma ya ce abu imran ya ba shi labari ya ce shi kuma abu imran ya ce sami'tu alhada lalle ya ci bal'a shi kuma bal'a ya karba daga sai da tuna aisha sai da tuna aisha ta ce sai na ce ya rasulullah sallallahu alaihi sai da ya dace na ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam innani jaraini tace ni ina da makwabta guda biyu fa ila ayyi ma udi ya rasulullah zuwa ga waye a cikin su guda biyun nan zan ba da hadiya zan ba da kyauta qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ila aqrabi imaminki baba zuwa ga wanda kofar ta kusa da taki ana zuwa ga shi wannan zaki ba da kyauta kenan makwabcinka da yake kusa da kai hakkin da yake da shi kanka kila ya ji wanda kuma baya kusa da kai wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil ko to dal qurba ko kuma wata hadisin da wata an ija wal jari dal qurba wal jari dun ko makwabci makusanci da makwabci na gefe wanda yana da nisa da kai wannan makwabcinka ne kuma dan uwanka ne wannan makwabcinka ne kila ba dan uwanka bane misali wanda kuke da dangantaka da shi sai annabi yake mata zuwa ga wanda ko kusa da kusa da taki حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إمران الجوي عن طلعة بن عبد الله رجل من بني شيم بن مرمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أولي قال إلى أخرتهما من كبابا yana jikin yin wancan amma islami ne bambanta sai muhammad bin bashar ya ba mu labari ya ce muhammad bin jafar ya ba mu labari ya ce shuba ya ba mu labari kaga shuba yana nan kuma kuma shuba shi ma anan shine na uku nan ma shine na uku amma sai maimakon fara to sai da aka samu abi imran al-jawni shi a wannan hadisi sannan talha bin abdullah ko to rajulun min bani taym ibn murrata ko wani mutum ne daga bani taym dan dan murra an aisha radiyallahu anha qalat shi wai talha dan abdullah ibn wani mutum ne daga banu taym ibn murra daga sai da tuna Aisha kala ta ce kulfi ya Rasulullahi na ce ya manzon Allah inna li jarai ni lalle ina da makwabta guda biyu bai la ayyuhi ma uhuji zuwa ga wasikin sun ba da hadiya kyauta قال النبي إلى أقربهما منك بابا wanda kofarsa take kusa da taki a nan makwabcin ka wanda gidan ka yake gab da gab da shi don ka zo ba da kyauta da shi za ka fara sannan na gaba da shi sannan tuddi fal'adina fal'adin to gama babin ma fari ya kawo shi babul adina fal'adina min al-jiran babin makusanci sai makusanci daga makwabta mana za ka bada kyauta ka fara da wanda kake kusa da kofar ka kake gab da tashi sai kuma mai biyo shi sai mai biyo shi حدثنا حسين بن قريش قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن انه سئل عن الجاري فقال أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره سيادتنا حسين بن قريش حسين بن قريش يا أمام الأبائي قال يأتي حدثنا الفضل بن موسى فضل بن موسى يا أمام الأبائي عن الوليد بن دينار daga walid dan dinar عن الحسن كذا عن الحسن كذا حسن البصري daga Hassan al-Basri annahu su'ila lalle an tambaya Hassan al-Basri anil jari game da makwabci fakara ce ce arba'in na daren amawa gidaje arba'in ta gabanta wa arba'in na kalfahu da gidaje arba'in ta bayansa wa arba'in na an yamini da gidaje arba'in gefen damansa wa arba'in na an yasayi da gidaje arba'in gefen hagunsa arba'in arba'in duka ɓangarora guda hudu duka makwabtanta kuma kowa yana da haƙi kanka ana so ka kyautata musu daidai gwargwadon halinka kyautatawa ba sai a zuciya ba mun gane tamewa daga barin cutar da su ɗaukan cutarwarsu mun gane da sauransu حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة قال ولا يبدأ بجاره أقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى yace bishirin da Muhammadin ya ba mu labari ya ce Abdullahi ya ba mu labari ya ce Ikramatu bin Ammar ya ba mu labari ya ce Alqamatu ibn Bajala ibn Zaid ya ba mu labari ya ce sami'tu Abu Hurairah ta kana ya ce ma babu hurera ya ce wala yabda'u bi jarihin aqsa qabla al-adad ira wala yabda'u al-jawu bi jarihin aqsa qabla al-adad mafafci ba zai fara da mafafcin sananne ta kafin nan kusa da shi walakin yabda'u bil adad qabla al-aqsa sai ya so ya fara da wanda yake kusa da shi kafin wanda yake nesa da shi mun gane magana babu man a galakan babu alal jari babin wanda ya ko kulle kofarsa sama kyautatawa akan makwabcinsa ana kulle kofarsa saboda kar makwabcinsa ya shiga dawa shiga gidansa ake magana ya kulle ma'arufinsa ga barin makwabcinsa ba ruwan shi ta tallafa ba ruwansa da kyautata masa ya kulle kofa Allah ta malikum ibn Isma'ila قال حدثنا عبد السلام الليثي النافعي عن ابن عمر قال لقد اتى علي زمان او قال دين وما آل أحب بديناره ودرهمه من أكيد مسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى آلنا من أكيد المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول ya rabbi hada aka laka baba huduni kama na maru shi malikan ismail ya ba mu labari ya ce bisalam ya ba mu labari ya karba daga laifi shi kuma ya karba daga naki shi kuma ya karba daga abdullahi dan kuma na ba shi naki maulamu umar ala yace lakar ata alayya zamanu Abdullahi dan Umar yake hakika wani zamani ya zo mana aw kala yinu ko wani lokaci ya zo mana wala hadu yace babu wani mutumin da a hakku bi dinari wanda ya nemi na kin musulmi wanda ya fi cancanta da dinarinsa ya ba shi dinarin ko ya ba shi dirhamin da sama dan uwansa musulmi ma'ana dan uwansa musulmi ya fi masa dinarin da ya fi masa dirhamin mun gani yace sun mal'ana amma yanzu a lokacin bai ke fada a dinaru wanda ya ramu a habu ila ahali na mai addini dinari da dirhami ya fi soyuwa a gun ɗayan akan dan uwansa musulmi to lokacin su yake faɗa yanzu. Mun gane? Sai samirin da biyar sallar sallama ya kuma. Ina ta wanzan Allah tira da aminta Allah tabbata gare shi yana cewa kan min jari mutu allikun bi jari yawan jawo. Da yawa za ka ga makwabci ya tabba mai makwabcin tsaron tashi a giyawa. Ya kula yana cewa ya rabbi ya ubangiji hada a galaka baba hudu. Dala wannan ya kulla kofarsa. Famana a maruku ya hana kyautawa. kaga wannan ba karamar wasifa ba kuma gashi ta ummu biya albarka ta riga ta gani kowa kuɗi kuma wannan dalilin shi ya ja harkin ta ta'addanci ko kasashen nan da kake da ku kasar da ake a ɗan ta'adda suka yawa saboda tana da wani arziki yau da ce da muke son junanmu mun fi son junanmu a kan kuɗinmu da ta wannan talaucin da ake ci ba a cikin ma yanzu maza wani sabai za su ga an dafa abinci gidan sa ya kalli abinci mai daɗi ne ce a kaiwa ne sai fi tantanta a kiba ne ba shi ma a kai ce wani ya tantanta shi Allah za ka gidaje shi da duka mai saboda son junan su shi babu layar bawu duna jari bajin layar bawu ba zai zama ba a so a ce shi yana kushe kuma bayan makwabcinsa kuma yana jini. Haddasana Muhammadu bin Kathir, قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساوي قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاهل yace Muhammadu dan Kathir ya ba mu labari ya ce Sufyan ya ba mu labari shi kuma ka ba daga Abdul Malik bin Abi Bashir shi kuma ka ba daga Abdullah bin Musawi shi kuma ya ce ya ji Abdullah dan Abbas yana ba wa Abdullah bin Zubair labari da kulu yana ya ji Abdullah dan Abbas yana ba wa Abdullah bin Zubair labari ya kulu yana cewa sami'tu nabiyya Abdullah dan Abbas na cewa Abdullah bin Zubair na ji manzo Allah kira da miki Allah tabbata gare shi ya kula yana cewa laysa almu'minu alladhi yashba'u wajahu jahil ce ba mu'mini bane wanda yake koshi yake koshi ko lokacin sa na jini to kaji fa kaji wasiyar manzon Allah duk wanda yake koshi amma makwabcin sa yana cikin yunwa kuma ya sani ko ya cikin da annabi yake wallahi ba bai yi imani to kaga ya ake ciki wannan zamani kenan wajibi ne makwabci ya rika bibiyan makwabcinsa don me saboda annabi ya ce ba mumini bane wanda yake koshi amma kuma makwabcinsa yana cikin yin muna da lokaci to alhamdulillah insha Allah za mu bisu da abin da muka samu mu yi kokari mu kyautata makwabtanmu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kyautata makwabtanmu Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah tabaraka ta'ala ya yafe mana da wasu kuskure ne insha Allah za mu tashi babu yusiru ma al mar'i fa yaqsimu fil jirani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'mun al-Fatih min ma sabaka nasri lil bilad aladi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا رسول الله